نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata sha shida ga watan jumadal ula shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 18 ga watan 11 shekara 2024 shekara miladiya za mu ci gaba insha Allahu ta'ala da darasinmu na littafin alkaba'ir wallafar babban malami a sheik shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun fara karatu a cikin alkabiratu tasi'atu wal 20 babban laifi na 29 wanda malam yana tattaunawa ne game da alintiharu shine mutum ya kashe kansa ayya qatulal insanu nafsahu shine mutum ya kashe kansa da kansa malam ya kawo mana aya alkur'ani da take nuna girma na laifin mutum ya ɗauki ran kansa da kansa ko ya halaka kansa salamala ya kawo mana hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingatattu yanzu za mu tashi insha Allah ta'ala mau'izatun mala ya ce wa'azi ابن آدم كيف تظن أعمالك مشيدة ما ليتي ابن آدم يا كي دن آدم أي ابن آدم يا كي دن آدم كيف تظن أعمالك مشيدة يا زاكي ثمان أيكا كمشيدة سكسنتي مي كقوس يوجار الروح وأنت تعلم أنها makida. bayan kai ka san ayyukan naka kawai 'yan dabarbaru ne 'yan kama-kama ne ba ka mai da hankali ka yi su yadda ya kamata ba makida ita ce dabara 'yan dabarbaru kawai ya ce ya za a kai tsammanin ayyukan ka za su gyaru su zamto tsayayyu bayan kai ka san ba ka yi su yadda ya kamata ba wa kaifa tatruku mu'amalatal maula وتعلم أنها مفيدة التي تيازا أي كبر مؤاملنتر مولا شيني ألا مدوكين سركي شيني مجب انتن الأمر ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Allah maɗaukakin sarki shine majibincin waɗanda suka yi imani kafirai ko ba su da majibinci to ya za a yi ka bar mu'amalantar majibincinka shine Allah subhanahu wata'ala wata'alamu annaha mufida bayan ka san a mu'amalantar nasa kyakkyawar mu'amala abu ne da yake mai fa'ida zai amfane ka wa kaifa taqsuru fi zadika wa qad tahaqqaqta anna at-tariqa ba'ida bala ce ta za a ka gaza ka taƙaita fi zadika wajen samar da guziri وقد تحققت bayan ka tabbatar ka haƙiƙance anna tsarika haƙiƙa hanyar da kake kanta ba'idatun mai nisa ce fa tafiya ce mai nisa ƙwarai da gaske a gabanka amma ka ɗauki guziri ɗan kaɗan wanda ba zai ishe ka zuwa rabin hanyar ba ma ballantana ya ƙarasar da kai kuma ka ce da shi za ka yi tafiya to kaga wannan ko shakka babu ganganci kai wa kanka malai ce ya mu'riban anna ila mata hadhal jafa'u wal i'rabu malai ce ya wanda yake bujire mana yake kau da kai gabarin mu saboda muna yi masa nasiha ko saboda muna gaya masa gaskiya ko saboda ya rena mu ya ɗauke mu a matsayin ba kowa ba Allah ce ila mata har zuwa yaushe ne hadhal jafa'u wal i'rab wannan jafa'i da kauda kan naka zai ci gaba har sai zuwa yaushe ya ghafilan anil mauti Allah ce ya wanda ya gafala ya rafkana game da mutuwa wal umru la shakka fi inqirabi Allah ce bayan rayuwa kuwa babu shakka ko kokonto fi inqirabin tana cikin yankewa ne ita rayuwa mai yankewa ce mai datsewa ce akwai lokacin da idan mutum ya je to ba zai wuce gaba ba ya mughtarran fi amalihi wa aidil manayati fi ajlihi taqribuhu bi miqrabi malace ya mughtarran fi amalihi ya wanda ya ruɗu a cikin burace buracensa kullum buri daga wannan sai wancan daga an gama wannan sai a ɗauko wancan buri kala kala ya wanda ya ruɗu a cikin burace buracen duniyansa malace wa aidil manayati fi ajlihi bayan mutuwa ta ɗora hannu akan ajalinsa taqribuhu bi miqrabin tana yankar ajalin nasa da abin yanka shine miqrab ay miqasin kenan abin yanka kullun mutuwa kullun ajalinsa raguwa yake yi kullun idan ya kwanta ya tashi wani adadi na kwanakinsa sun ragu mala yace maghruran ya maghruran bi sihhatihi ya wanda ya ruɗu da lafiyar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ta gangan jiki wa badanuhu kulla yawmin fi intiqabi mala yace bayan gangan jikin shi kullun a cikin raguwa yake kullun a cikin raguwa yake gangan jikin shi ma'ana idan mutum bai zazzabi ba zai ciwon kai idan bai ciwon kai ba zai kaza idan bai kaza ba zai yi kaza saboda kada lafiyar da mutum yake ciki ta ruɗe shi ya saba wa Allah madaukakin sarki ya man yafna kulla yawmin ba'dahu ya man yafna kulla yawmin ba'dahu ya wanda kullum idan Allah ya wayi garinsa wani bangare na jikinsa yake raguwa yake tafiya shine alfana karewa ya wanda kullum idan Allah ya wayi garinsa wani bangare na jikinsa ne yake tafiya yake raguwa yake karewa satafna wallahi al'abu malai ce wallahi za ka kare da sannu bangare bangare yau ka tafi gobe ka tafi abin da yake nufi da bangare na jikinsa shine kowace sa'a daga cikin sa'o'in mu uwa kowace rana daga cikin ranakun rayuwarmu bangare ne na rayuwarmu idan wannan rana ta wuce ta wani bangare na jikin na yaro haka ne idan gobe ta yi yanzu kun ga a cikin kwanakinmu an zara gobe ta tafi idan jibi ta yi ta wuce ita ma an zare ta ta tafi wani bangare ne na jikinmu na rayuwarmu yake raguwa da zarar waɗannan kwanakin namu sun gama tafiya shi kenan sai mutum ya kwanta mai sai mutuwa kuma to shi ne abin da yake nufi ya ce ya ghafilan ani zadi ya wanda ya rabkana ya gafala game da guziri wa kada an zarahu ba'da sawadil bayabu bayan fari ya gargaɗe shi bayan baki me yake nufi da wannan fari ita ce farfara ko bakin gashi ba baki kuma shine bakin gashi eh wa qad anzarahu asalin yadda zance yake shine wa qad anzarahu albayad ba'da as-sawadi bayan fari ya gargade shi bayan baki ya kawo kan gaba daya da gemu kan gaba daya dukkanin su bakake ne ko farin gashi ɗaya baka da shi da gashin ma baka da shi a haɓaka gaba daya ya fito a hankali ana na ana na sai ga gemu gemunka gashin kanka ya fara zama fari wata rana sai ga duk gashin kanka yarin ya zama fari wannan yan uwa wani gargadi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mutum da wannan awalam nu amirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir haka Allah madaukakin sarki yace shin ba maraya kuma idan yan wuta sun yi sun yi ruri sun yi kuka sun nemi tanyo da agaji a fitar da su daga cikin azabar da suke ciki ba za su iya jurewa ba sai Allah ce musu awalam nu'ammirukum shin ba muraya ku ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkara irin rayuwar da duk wanda ya so ya faɗaka ya gane abin da yake daidai zai iya faɗaka sai Allah ya ce wa ja'akum an-nadhiru sannan mai gargadi ya zo muku daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da annabiru ana ita ce farfara ita ce farfara wa ja'akum an-nadhiru farfara bata zo muku ba da gashin ka baki yanzu kaga ya zama fari wannan ba gargadi Allah yake maka ba gargadi ake maka akan ka duba lallai akwai wata akwai wani abu a gaban ka bayan wannan lallai bayan da ka baro yanzu ba ita ce yanzu ba abinda ake gaya mutum kenan shine abinda malai yake cewa malai ce ya qalilal ihtirasi wa nablil manaya tuwal arabi ya qalilal ihtiras ya wanda yake da karancin kula wanda yake da karancin kiyaye abin da ya kamata ya kiyaye wa nablil manaya yake kokarin yake da karancin daukar izina da ita mutuwa ita ce almanaya tuwala arabin tsawon bijirarsa a duniya tsawon rayuwarsa a duniya mana tsawon zamansa a duniya kenan ya man yusaqu ila mawaridi talifi wa qad nazahat hiyabu ya man yusaqu ya wanda ake kora shi ya wanda ake tunkuɗa shi ake kai shi ila mawaridi talif izuwa ga magangara wacce take lalatacciya ɓatacciya aka ce mawarid jam'i ne na maurid galibi shine inda ake gangarawa a sharuwa inda ake gangarawa a sharuwa galibi idan an koro dabbobi akwai inda za su gangara su je su sharuwa to na ake kira maurid to kamar abinda malaki cewa shine ya wanda ake kadawa ake kora shi zuwa ga lalatacciyar magangara wanda idan ya ji abin da yake nema a wajen ba zai samu ba wa qad nazahat alhiyabu alhali haƙiƙa tafkin ya riga ya kafe ruwan da ke ciki babu alhiyabu jam'i ne na alhaubu me alhaubu shine tafki nazahat kuma shine qalla ma'uha ruwan yayi karanci haƙiƙa ruwan da ke cikin tafkin ya riga ya kafe babu ana kora mutum zuwa ga idan inda in ya je ba zai samu abin da yake bukata ba ma'ana burace-buracen duniya kenan da ƙawar duniya da ƙyalƙyalen duniya idan ya je abin da yake bukata ba zai same shi a can ba domin iyakacinsu duniya ne in ka samu ma kenan duniya ne za ka more ka batta a can tanadi kuwa guziri ko shi ne mai abin da zai kai ka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ka samu aljanna wata zawadu fa inna khairar zad attaqwa malam ya ce ya dhahikan ya wanda yake dariya wa uyunul fana ghaira ghamadi amma idanuwan mutuwa ba masu rintsewa bane game gabarinsa ajaban liman hadhihi awqati baina yadayhi malice yi mamaki ga mutumin da irin waɗannan lokuta na tsanance tsanance lokuta da ake jiransu marasa kyau suke gabansa كيف يقدر جفنه كيف يقدر جفنه جفنه على الإغماض يا za a yi ma a ce fatin idan sama su iya rintsewa har ya samu dama ya bacci kai da kake tuna lahira mutumin da yake tuna mutuwa zarar rai mutumin da yake tuna ɗaukarsa a ji a sashi a cikin kabari a binne shi mutumin da yake tuna kwanciyar kabarin mutumin da yake tuna mahshar duk mutumin da yake tuna irin waɗannan lokaci al'auqatu bayna yadayhi kenan lokuta lokutan da suke gabansa lokuta masu tsananin da suke gabansa wanda suke tukararsa malai ce to yi mamaki mutumin da yake irin wannan lokuta a gabansa kaifa yaqdiru jafnuhu ta ya za a yi fatin idan sa aljafna su ne waɗannan fatin guda biyu na sama da ƙasa wanda wanda wanda suke rufe ido ko su buɗe shi mala ce to ta za a yi ma fatar idan ka ta iya samun dama ta gimtse ta rufe haka iya bacci in dai kana tana irin wannan abubuwa da wahala Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine karshen wa'azi da malam ya kawo malam ce al-kabiratu thalathuna babban laifi na talatin al-kadhibu fi ghalibi aqwalihi shine ƙarya a cikin mafi yawan abin da mutum zai faɗa ƙarya a cikin mafi yawan maganar mutum in aka ce mutum makaryaci ne to lazimatu sifatul kadhib lazimathu sifatul kadhib duk mutumin da an ce na makaryaci ne to kamar siffar karyar ta lazimce shi siffar karyar ta lazimce shi wanda a cikin zancensa guda goma idan Allah ya yarda guda bakwai da karya ne ko shida da karya ne kaga mafi yawan zancen menene karya ne to irin wannan shi ake cewa makaryaci amma abu ne mai wahala kwarai da gaske ka samu mutum dan adam ya ce maka ai shi baya karya da wahala haka ne amma ba ɗabi'arsa ce ƙarya ba gaskiyar tafiya wannan ba za ka kira shi makareci ba ba za ka kira shi makareci ba amma duk mutumin da kai ka san idan da zai magana wani ne magana Allah ku rabu da shi wani kuma me dalili saboda mutane sun san mafi yawancin zancen sa ƙarya ne to wannan shi ake kira makareci Imam al-Mawardi Allah madaukakin sarki ya masa rahama da shi da Abul Wafa ibnu Aqil duk sun arrafa sun ba da ta'arifi na ƙarya suka ce alkazibu ita ƙarya shine alkhabru an shay'i ala khilafi ma huwa alaihi shine mutum ya ba da labari akan wani abu ala khilafi ma huwa alaihi sabanin yadda abin yake wannan ita ce ƙarya mutum ya faɗa abu abin da ya faɗa sabanin haƙiƙanin abin ne to wannan mutum ya yi ƙarya kenan shi malam ibn aqil mai kara da cewa sawa'un yayi haka ne khata'an aw amdan ma'ana yana sane ko baya sane suna dai abin ƙarya sai dai kuma shi ne wanda ya baya sane za a iya kiransa mai kuskure ko yawwa to amma dai duk sunansa a ka'ida a larabci shine mai ƙarya ƙarya tana ɗaya daga cikin manya-manyan laifi yan uwa tana ɗaya daga cikin kaba'iri zunub amma abin da kamar yadda na gaya muku shine ga mutumin da ƙarya ta zamto siffa a gare shi siffa ce lazima tasa da an ga wani za a ce wani makareci ne to irin wannan ya zakewa babban laifi kamar yadda mazinaci mai shan giya mai kaza duk muka jero su a baya to wannan shi ma ya shiga ciki Allah ya kiyaye mala yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yace thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibina sannan mu yi mubahala mubahala shine ai thumma natala'an sannan mu yi tsineneniya fa naj'al mu sanya la'natallahi tsinuwar Allah madaukakin sarki alal kadhibina akan wa akan makareci akan makareci kamar abinda malai yake cewa shine duk makareci to tsinuwar Allah ta hau kansa kamar yadda ya faɗa anan ko amma wannan ayar tana cikin suratul al-imrana aya ce da take bayani akan mubahala mubahala shine tsineneniya ko a yi taron alatsi ne tsakanin taron masu gaskiya da taron marasa gaskiya ko tsakanin mutane guda biyu da suke jayayya akan wani abu kowa ya ja sai a ce a yi mubahala a kansa ayat ta sauka ne akan nasara a najiran nasara najiran wasu kiristoci ne a najiran suka yi gungu suka ta wajen manzon Allah a garin Madina sallallahu alaihi wasallam kusan su su sittin maza da matansu za su zo zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za su yi musayya da jayayya wai za su ƙure annabi da niyyar idan annabi ya ƙure su za su shiga addinin musulunci suka to kusan su su sittin suka zo zan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai shugabansu mai suna Abdul Masihi Abdul Masihi bawan annabi Isa kai daga ji ka san inda ya dosa to shine shugabansu shine zu ra'ayin a cikinsu ma'abocin duk inda ya karkata nan suke karkata abin da ya faɗa da shi suke amfani so daga bayan sun ƙara sojan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suka zauna su su uku suka wakilce su a matsayin wanda su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to suka ce da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lallai fa annabi Isa Allah ne kuma annabi Isa ɗan Allah ne kuma annabi isa ɗayan ukun Allah ne ai wannan duk magana suke a cikin alƙur'ani ko yawwa salisu salasa ko masihu ibnullah duk sun faɗa duk ba wanda ba su faɗa ba ibnullah ne da ba su faɗa ba duk Allah ya kai to mana maganganun su sun faɗa sun ce ɗayan uku ne sun ce Allah ne sun ce kaza kuma duk sai suka ba annabi hujja kamar yadda malam ibn ishaq sahibu sira muhammad ibn ishaq ya kawo a cikin sirarsa yace suka ce sun ce annabi isa ɗan Allah ne saboda annabi isa yana rayawa yana rayar da matacce yana haɗa tsuntsu na yumɓu kuma ya tashi ya busa masa rai makahu wanda aka haife shi da makanta annabi isa yana shafarsa ya warke yana taɓa gurgun da yake gurgu sosai kafarsa a lankwashe a shanye ya taɓa shi kafar ta miƙe ba haka bane wato bari wal akmaha wal abrasa tuhil mauta bi iznillah wa bari wal akmaha wal abrasa uhil mauta bi iznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna ma tadakhiruna fi buyutikum to wannan wai shine dalilin su da yake nuna cewa annabi isa dan Allah ne suka ce annabi isa annabi isa Allah ne kai annabi isa dan Allah ne wai saboda an haife shi babu uba ina fata an fahimta tunda an haife shi babu uba to annabi isa ya zama dan Allah ya zama dan Allah suka dai ta kawo abubuwan su da suka gama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a Allah madaukakin sarki sauka masa ayoyi suratul ali imran inna mathala isa inda allahi ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kun fayakun to sai suka ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wai wane ne mahaifin annabi isa waye mahaifin annabi isa to shi ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu shiru bai ce komai bai ce ku musulunta suka ce su ba su musulunta ba to sai Allah madaukakin sarki sau kawwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waɗannan ayoyi akan a zo a mubahala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Allah maɗauki sarki ce da annabi in hajjaka idan suka yi musayya suka yi jayayya da kai a cikin wannan wahayi da Allah maɗaukin sarki saukan maka bayan gaskiya ta bayyana a gare su to ka ce musu ku zo da ƴaƴayenku ni ma in zo da ƴaƴayena ku zo da matayenku ni ma in zo da nawa matayen ku zo da kawukanku ni ma in zo da kaina sannan sai mai tare mai tseneniya mu ce Allah ya tsine wa makareci an fahimta yawwa annabi yana karanta musu wannan ayar sai suka ce to ya su je su shawara to sai suka koma gefe suka tambaye shi wannan Abdul Masih suka ce masa to gafa abin da yace a kuke gani sai ce kun sani cewa Muhammadu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah kun san duk abin da ya faɗa game da sahibinku annabi isa gaskiya ya gaya muku kun san da haka ce to wallahi in kuka sake kuka yi wannan mabahala kun kaɗe daga koya ayanku kun gama kenan kun gama sai Allah ya kashe ku gaba ɗaya sai idan ba za ku yi imani da shi ba to ku nemi sulhu da shi ku koma garin ku shi kenan suka ce to mun dawo suka ce to mu dai yanzu dai wannan mabahala a batta yanzu dai ba za a yi ba saboda haka mun yadda ka haɗa mu da ɗaya daga cikin amintattunka wanda ka yadda da shi mu je da shi ya rinka mana hukunci abin da ya shafi dukiyarmu da sauransu shi za su rinka ba zakka da duk abin da ya shafi ba zakka ba kai afwan za su rinka ba shi jizya yawwa ya karbo jizya kawo annabi kuma shi zai rinka musu hukunci sun yadda da wannan kaga dai sun miƙa waya dai ba su karba addinin musulunci ba amma dai sun yadda shine annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ina abu ubaida amir ibn al-jarrah sai fito shi ya je bi su shine aminu hadhihi al-umma kenan annabi ce kowace al'umma tana da wani amintacce mutum ɗaya to wanda ya fi kowa aminci a cikin wannan al'umma shine abu ubaida in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amir ibn al-jarrah Allah ya kara masa yarda to shi annabi ya tura tare da su to wannan yan uwa shine sababin saukar wannan ayar amma abin da yasa malam ya kawo ta anan wajen saboda fanaja Allah anatallahi alal kadhibina musanya tsinuwar Allah ta tabbata akan mai makareci to sai malamin istinbadi kamar duk wani makareci la'antar Allah ta tabbata a gare shi ina fata an fahimta yawwa malai ce wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace qutilal kharrasuna ay kadh ay al kadhabuna malai yace al kadhibuna ay an la'anci al kadha al kadhibuna waɗanda suke makareci qutila wasu daga cikin malaman tafsiri kamar malam Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda ya ce ai abin da take nufi shine kalmar otil tana nufin alla'anu kamar yadda yadda malam ibn kasar ya kawo cewa an tsine wa makaryata wasu daga cikin malaman tafsiri kuma daga cikin sahabbai da tabi'ai suka ce abin da ake nufi shine ai halaka ai waɗanda suke makaryata sun halaka to dai wani ne mai sauki babu wani abu mai sauki abin da ake nufi da alkharrasuna shine masu kirdado masu shaci faɗi masu ɗakkocen ɗakkocen su gama zance su zubo wa mutane shi alkharrasu na kenan masu kirdado ba gaskiya a ciki kawai su kirdado wannan su kirdado wannan su haɗa labari kawai su zubo wa mutane shi to annabi tsira da Allah madaukakin sarki ce irin waɗannan an tsine musu albarka ko kuma masu irin wannan hali sun halaka lalle duk labari ko magana idan zaka faɗe ta ka tabbatar da gaskiyarta ba kirdado kake ba ba ɗeba ba kake ba ba shaci faɗi kake ba sannan ka zo ka faɗe ta in ka faɗi wannan sai ka tsira ban ba haka ba to mutum ya shiga cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab wannan aya ta zo a cikin suratul ghafir a kisar annabi Musa alaihi salam da Fir'auna Allah subhanahu wataala ya ce lallai Allah madaukakin sarki baya shiryar da manhuwa wanda duk ya kasance musrifin mabarnaci ne sannan kazzabu mai yawan ƙarya kun ji ba ku duba duk inda ake amfani da kalmar ƙarya ku ga galibi ana kawo siga ce ta mubalaga kaga kazzabun ala wazani fa'alun mai yawan ƙarya tantirin makareci kenan wanda ƙarya ta zamto masa ita ce mai ɗabi'arsa ta zamto halinsa Allah ya ce irin waɗannan Allah baya shiryar da su wa fi sahihaini an ibn mas'udin qala ya zo a cikin sahihil bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna sidqa haƙiƙa gaskiya yahdi ilal birri tana shiryar da mutum ta masa jagoranci zuwa ga nagarta Allah ce kalla inna kitabal abarari lafi illiyina haka ne ko wa ma adaraka ma illiyuna kalla hakika littafin kitabul abarari littafin waɗanda suke nagartattun bayan Allah irin waɗannan da Allah maɗaukakin sarki annabi ambata anan lafi illiyina suna cikin illiyina illiyina shine inda ake rijistan mutane nagartattu yan aljanna kenan wa ma adraka ma illiyuna kitabun me marqum yashhaduhu almuqarrabuna to sune annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk inda gaskiya take tana shiryar da ma'abocanta zuwa nagarta wa innal birra ita ko nagarta yahdi ilal jannati kaji ba tana shiryar da ma'abocinta kai tsaye zuwa ga aljanna Allah ya samu daga ciki wa ma zalar rajulu ko wa ma ya zalar rajulu a wata ruwayar mutum ba zai gushe ba ya yana gaskiya a cikin maganarsa yana gaskiya a cikin ayyukansa yana gaskiya a cikin duk al'amuransa wa ya taharrar sidika yana kirdadan gaskiya akan duk abin da zai duk abin da zai yi yana tsayawa ya tabbatar gaskiya ne kamun ya zara kafarsa a kai yana tabbatarwa gaskiya ne kafin ya sa bakinsa ko ya sa hannunsa a kai shi ne kirdadan gaskiya mutum yana ƙoƙari iyakacin iyawarsa ya ga gaskiya ta shiga cikin ayyukansa gaba ɗaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a wajen Allah maɗaukakin sarki a matsayin mai gaskiya da za a rubuta ka wajen Allah mai gaskiya kuma shi kenan ka shiga ba za a taɓa goge ka ba har abada ka shiga cikin littafin masu gaskiya Allah ya samu a cikin littafin nan ka shiga cikin nan har abada lallai yan uwa mai kokari mu karda da gaskiya wa innal kadhiba annabi yace hakika ko ƙarya yahdi ilal fujuri ƙarya tana shiryar da ma'abocinta zuwa ga fajirci zuwa ga fajirci duk inda ƙarya ta yawa to ma'abocin ƙarya yana zama fajiri ba tare da ya ankara ba saboda malamai suka ce duk inda mutum ya yi ƙarya guda ɗaya to yana buƙatar wata ƙarya don kara wannan ƙaryar da ya ta farko ɗan uwa an bai mutu kuwa idan mutum ya yi ƙarya yana buƙatar wata ƙaryar extra da zai kara wannan ƙaryar da ya ta farko sannan ita ma kanta wannan ƙaryar za ka ga wata ƙarya ake kare ta shi sa in mutum ƙarya ta zama masa jiki ya shiga uku wallahi kullum a cikin ta yake idan ya wannan yana buƙatar waccan wacce zai kare ta mutum ya zo ya ga maka magana ƙarya sai ka gano shi me zai kare kansa ba ta ƙarya zai kare ma sai kare ma wata ƙaryar wai don ya kare wannan ƙaryar to haka take to ita ƙarya tana shiryar da mutum zuwa ga fajirci ne zama fajiri wa innal fujura shi ko fajirci ya hadi ilan nari yana shiryar da ma'abocinsa zuwa ga wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa ma yazalu rajulu mutum ba zai gushe ba ya kazibu yana yin ƙarya a cikin maganganunsa da ayyukansa wa ya taharral kaziba yana kirdadan ƙarya a cikin maganganunsa da ayyukansa yana ƙoƙari duk abin da zai yi sai ya yi ƙarya hatta yuktaba inda Allahi kazzaba har sai an rubuta shi a wajen Allah maɗaukakin sarki a matsayin maƙaryaci shi ma fa in ya shiga littafin na fa shi ya shiga yan uwa ba zai fita ba eh kaga akwai matsala a rubuta ka a wajen Allah subhanahu wata'ala a matsayin me a matsayin makareci Allah ya kiyaye wannan hadisi yan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 6,194 Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2,607 daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda kamar yadda muka ji wa fi sahihaini hakanan ya zo a cikin Bukhari da Muslim أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يتي حقيقة أن بسيرة دا أمن سيسارة تبتا أغريش يتي آية المنافق ثلاث ألام من منافقي قد أكني آية إتتي ألام دام آية إتتي ألام alamar munafiki da za ka gana munafiki guda uku ne ‘yan uwa munafinci kala biyu ne akwai annifaqul amali akwai annifaqul litiqadi akwai munafunci na aiki wanda shi munafunci ne da ke cikin manya-manyan laifuka amma bai kai ga kafirci ba akwai munafunci na itikadi na ƙudiri a cikin zuciya shi wannan munafunci kai tsaye mai shi ba musulmi bane Allah ya kiyaye mu shine mutum ya ƙudirce a cikin zuciyarsa ya ƙudirce kafirci amma sai ya bayyana a baki cewa shi musulmi ne baya son musulmi baya son musulunci baya son ci gaban musulmi za a iya haɗa kai da shi ma'aiwa musulunci zai kwasa duk ba wani abu ne shi a wajensa amma kuma a zahiri nuna mutane yake cewa yana tare da su a matsayinsa na musulmi wannan ba musulmi bane ko kaɗan ba musulmi bane wannan duk inda ka zanyi zancen munafinci munafiki yana cikin wutar jahannama can ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali to irin waɗannan ake nufi inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina irin waɗannan ake nufi ina fata an fahimta akwai akwai annifaqul amali munafunci na aiki shi wannan munafunci na daga cikin manyan ayyuka manyan laifuffuka amma bai kai ga kafirci ba shine wanda zamu yi bayanin sa a nan wajen mala yace wa in salla wa sama ko da yayi sallah ko da ya azumi waza'ama annahu muslimun ya raya cewa fa shi musulmi ne duk da haka menene shi munafiki amma munafunci na aiki in dai ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u guda uku sun haushi na farko idza haddatha kazaba idan ya zance ƙarya zai kada kuma ta da ƙa'idar da muka faɗa a baya ko shine kasance mafi yawancin galibu a ƙwalihi kadhib mafi yawanci na zantuttukansa ƙarya ne to wannan irinsa ake nufi ba wanda wani lokaci zai ɗanyi ya daɗe bai yi ba ba irin wannan ake nufi ba amma wanda ɗabi'arsa ta zama to kawai haka take makaryaci ne shi zance in ka same shi guda goma guda bakwai ƙarya ne to wannan ya zama munafiki wa idza wa'ada akhlafa haka nan idan yayi alƙawari zai saba shi ma wannan galibi daga cikin aikin sa saba alƙawari ne amma san shi a matsayin mai saba alƙawari in zai maka alƙawari goma zai saba maka guda bakwai wannan shi ma ɗabi'a ce ta munafiki ɗabi'a ce ta munafinci Allah ya kiyaye wa idza tumina idan an amince masa akan wani abu khana sai ha'inci a cikin abin da aka amince masa duk wanda zai bashi amana zai karɓa rimi-rimi amma ƙarshe zai ci wannan amanar tasa to shi ma wani ƴan uwa ɗabi'a ce ta munafunci ba fa abin da ake nufi sai ka tattara su ukun ba a'a ko ɗaya mutum yake da shi yana da wata ɗabi'a ta munafiki yana da wata ɗabi'a ta munafunci ina fata an fahimta wannan hadisi ƴan uwa shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da shi kamar yadda muka ji a baya hadisi ne na Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce an raba umman kunna fihi abubuwa guda hudu wasu ɗabi'u guda hudu wanda duk ya kasance a cikinsu kana munafiƙan khalisan annabi ce ya kasance munafiki ne tataccen munafiki shine khalisan abinda babu wani tsofa ba wani tsofa ne a cikinsa tataccen munafiki wa man kanat fihi khaslatun minha wanda ko yake da wata ɗabi'a daga cikin guda hudun idan ya haɗa hudun gaba ɗaya shine yake tataccen munafiki amma idan ya ɗauki ɗaya daga cikin guda hudun fihi kana fihi khaslatun minan nifaq hatta ya da'a to ya kasance yana da wata ɗabi'a ta munafunci shi ma dai hatta ya da'a har sai ya batta idan ya batta to shi ke wannan ɗabi'a ko kuma wannan suna na munafunci din ya bashi ga su kamar haka annabi ya ce idza atumina khana idan amince masa zai ha'inci wa idza ahada idan ya alƙawari gadara zai yaudara zai saba wannan alƙawarin nasa wa idza khasama idan yayi husuma da wani fajara zai fajirci eh zai fajirci duk lokacin da aka yi husuma da shi to sai ya wuce gona da iyaka kun ji wannan shine babu a wancan hadisi shi ma wannan alama ce ta munafinci yan uwa idan kai rigima da mutum sai kai masa fiye da abin da ya maka wannan alama ce ta munafinci an fahimta mutum ya ce wallahi duk wanda ya min kankara sai ne masa na itace to wannan alama ce ta munafinci abin da kake cewa ni munafiki ne kai tsaye abin da mutum yake faɗa ke wa idza khasama idan yayi husuma aka yi husuma da shi fajar sai yayi fajirci sai ya wuce gona da iyaka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce wa idza haddatha kadhaba idan kuma yi magana za a samu akwai ƙarya a cikin maganarsa wannan hadisi shi ma bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi sahihi bukhari ya zo a cikin sahihi bukhari fi hadithi manamin nabi sallallahu alaihi wasallama qala a cikin hadisin da ya mana bayani na mafarki da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gani a cikin baccinsa shine manamin nabi baccin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda ya wanda ya mafarki wanda dogon hadisi ne ina ji a baya mun karanta wani abu daga cikin sa qala daga cikin abin da annabi ya faɗa ya ce atayn fa ataina ala rajulin sai muka zo wajen wani mutum mubtadi'un liqafahu ya ki shingida akan kiyarsa ya kwanta kwanciya ki shingide rigingine kenan ko wa akharu qa'imun ga kuma wani mutum akan sa a tsaye alaihi a tsaye bi kallubi min hadidi da kamar ka ce lauje ko majaujawa min hadidin ta ƙarfe ƙarfen da abinda ake cewa kallubi shine ƙarfen da yake mai tsini wanda ake lankusa bakinsa haka an gane aiko kamar an san yadda fatsa take ko an san yadda fatsa take an san yadda lauje yake yawwa to haka yake ka san lauje yana da tsini sannan kuma akwai kaifi ko saboda ana yankan ciyawa da shi to kamar haka yake to ga wani mutum a tsaye a kansa yusharshiru shidiqahu ila qafahu ashidiq shine nan gefen baki yana tsaga shine yusharshiru yana tsaga gefen bakinsa da wannan laujen na hannunsa idan ya ja fatar in ya jawo ta ya yanko ta sai ya kawo ta kiyarsa sai ya batta a nan wajen yan uwa an fahimta yawwa wa ainahu ila qafahu sannan sai ya samu wannan lauzan ya ƙara nitsa shi a cikin idansa shi ma sai ya ja ya jawo fatar ya yanka ta ya jawo ta sai ya kawo ƙiyarsa sai ya batta a wajen thumma yadhhabu ila al-janib al-akhar sannan sai ya koma zuwa ga ɗaya ɓangaren na jikinsa wannan ɓangaren dama kenan sai ya koma ɓangaren hagu fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala fil janib al-awwal sai ya aikata masa irin abin da ya aikata a wancan janibi na farko ma'ana a wannan bangare na farko kenan bangaren dama kenan yanzu bangaren hagu ma haka za a yi a waccan ruwaya kada kuma ta aka ce idansa da hancinsa da bakinsa gaba ɗaya ko yawwa duka fama yarjiu ilai hatta ya siha mithla ma kana ba zai dawo zuwa bangaren da ya fara yi karan farko ba ya tsaga shi kafin ya gama na biyun da ya juyo ɗayan sai ga wancan ɗin a mai da shi yadda yake Allah ya mai da shi yadda yake kamar ba ƙara tsagawa ba haka zai sa wannan laujan kuma ya ci gaba da tsagawarsa Allah ya kiyaye fa yaf'alu bihi kadhalika ila yawmil qiyamati haka za a yi ta aikata za a yi ta aikata masa har zuwa Allah ya tashi kiyamarsa eh azaba barzakhu ce wannan azaba barzakhu ce fa qultu lahumu annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya ce sai na ce da mala'ikun da suke tare da ni wanda suka ɗauke ni suka tashe ni su ne mala'ika jibril da mika'il kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi faƙala man haza na ce waye wannan kuma faƙala sai suka ce innahu kana yaghdu min baitihi fa yakdhibul kadhiba tablughul afaq shi wannan abin da yayi laifin da yayi babban kuskuren da yayi ake masa wannan bala'i da azabar wanda za a yi ta masa shi har Allah ta shi kiyamarsa shine ya gadu min baiti yana yin asbanci ya fita daga gidansa ya duku duku ya fita daga gidansa fa yakdhibul kadhiba sai ya shirya wata ƙarya sai ya faɗa ko ya shirya wata ƙarya sai ya rubuta sai ya watsa a facebook sai ya watsa a twitter sai ya watsa a kaza sai ta shiga gari annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce tablughul afaq sai ta isa dukkanin sasannin duniya a lokaci kaɗan kamar annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ya san lokacin internet zai zo a yanzu kaga a wancan lokaci da annabi yake wannan bayani abu ne mawuyaci mutum ya magana da safe a ce ta isa sasanni haka ne amma yanzu sai gashi abin cikin sauƙi ka fahimce shi yanzu nan muna zaune muna karatun nan zaka ɗauka ka ɗan yi rubuce rubuce ka danna kafin safiya sai ga magana sai ga magana ana tattauna ta a China ana tattauna ta a India ba haka bane ta je ko ina to irin wannan yan uwa kun ga kun ga sharrin irin wannan bala'in da muke da muke ciki yanzu ko kowa kowa kawai abin da yake so shine yayi rubutu rubutun sai shiga duniya ba haka bane mutum ya bidiyo bidiyon sai shiga duniya sawa'un mai kyau ne ko mara kyau ne mutum ya kirkiro ƙarya yayi labarin da babu shi a da ko a yanzu ya yada mutane su ta reposting wannan ai ta sharing ai ta kaza kankace mai sai ga abin ya mamaye source din labarin in ka bi sai ka rasa daga ina yake wanda ya wannan labarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan ya mutu ya gama rayuwar duniya ya gama posting din nasa aka ɗauke shi aka sa shi aka bari abinda Allah zai sa a rinka masa kenan idan kuma aka tashi kiyama Allah madaukakin sarki ya sa shi inda ya dace da shi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wannan hadisi yan uwa mun gabatar da shi a baya da tsayin sa dukansa kuma malam yayi takharijin sa wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace yutba'ul mu'minu ala kulli shay'in ko ala kulli khuliqin a wata ruwayar laysa al-khiyana wal kadhib annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ana ɗabi'antar da mumini mumini yana kasancewa mai ɗabi'a a ɗabi'antar da shi ala kulli hulkin akan kowace irin ɗabi'a kowanne irin hali Allah maɗaukakin sarki yakan sa mumini ya ɗabi'anci da shi wanda kake gani kamar ba mai kyau bane wane yana abu kaza amma kuma mumini ne wane yana abu kaza amma kuma mumini ne amma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce laifal kiyana wal kadhib amma banda ha'inci da ƙarya wannan mumini baya kasancewa maha'inci mumini baya kasancewa makarici yan uwa an fahimta da kyau ma'ana zaka iya samun mumini rago zaka iya samun mumini yana sabo iri kaza yana sabo iri kaza amma saban da annabi ya ce mumini na gaske mai amsa sunan imani baya zake masa banda ƙarya da ha'inci inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ƙarya matsala ce babban matsalar ƙarya shine yan uwa da baki ake yin ta ɗaya daga cikin abin da ya fi komai sauƙin sarrafawa daga cikin gabanmu kuma akwai baki za ka yi magana a rana baka san adadin maganar da kai ba idan mutum ya ɗabi'ance da wata ɗabi'a ta ƙarya a rana ɗaya tudun zunubin da zai tara bai sani ba bai sani ba shi kuma zunubi malamai suka ce babu babu zunubi da zai zama to kabira inda akwai tuba amma kuma sagira tana juyewa ta zamto mai ta zamto kabira in dai mutum baya tuba to mutum yana laifi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan lokacin da za su gina mutum bai sani ba Allah maɗaukin sarki mana tsari da ƙarya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am ba a yi ba eh na'am gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne na gane ya ce akwai waɗanda suke rubutu ko su ba da labarai ko su wallafa littafi irin abin da bai faru ba kwata-kwata kawai sun yi ne don a yi dariya ko a yi nishaɗi ko wani makamancin haka ga hadisin na a gaba kaɗan za mu zo shi insha Allah ta'ala a yau za mu karanta shi in Allah yadda wannan hadisi imam al ya fitar da shi wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi iyakun wazzan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a hirɗinku ka shaidunku da yin zato fa inna dhanna akzabul hadith saboda shi zato shine mafi ƙaryar zance zato ‘yan uwa kashi biyu ne akwai zato wanda malamai suke ce masa azzannu rajih akwai azzannu almarjuhu azzannu rajihu shine zato mai rinjaye akwai azzannu almarjuhu zato mara rinjaye zato mara rinjaye wannan shine shari'a take hani a kansa amma zato mai rinjaye wannan ba shi da wani laifi Allah subhanahu wata'ala ya ce ijtanibu kafiran min adh-dhanni ko sai ce me inna ba'd adh-dhanni me ithmun Allah ce hakika wani sashi daga cikin zato laifi ne da ya ce wani sashi daga cikin zato sai nuna maka wani sashi ba mai bane ba laifi bane an fahimta mafhum na wannan magana ta Allah subhanahu wata'ala hakika wani sashi daga cikin zato laifi ne sai ka fahimci hakika kuma wani sashi daga cikin zato ba mai bane ba laifi bane shi sa da yawa daga cikin ahkam fiqhiyya an gina shi ne ma akan zato wannan wani abu ne da ban kama shiga cikin usul fiqhi amma dai zato ba kowane iri ne aka hana shi ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce salafatun wasu dangin mutane guda uku la yukallimuhumullahu Allah subhanahu wata'ala ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba kallo na rahama yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su daga zunubansu ba walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai radadi ga su na farko shaykhun zani dattijo tsoho wanda shekarunsa sun ja amma har yanzu yana da budurwar zuciya zane yake yi to shi waɗannan azabu guda hudun nan da annabi faɗa duk sun tabbata a kansa wa malikun kazzabun da shugaba ko gwamna ko ciyaman ko sarki ko shugaban ƙasa amma makareci tantirin makareci shugaba ne amma makareci me zai sa shugaba ya karya wa yake jin tsoro wa yake shakka yanzu kai ne idan ka ritsa ni kafi karfi na sai in makarya dan karba da ni ba haka bane amma shi wa yake shakka bai kamata ya karya ba yawa dattijawa bai kamata ya zina ba saboda me duk wani abin da yake na wannan jin daɗin jikin mutum da sauransu gariza ta jikin mutum ta ragu tasa ko da bata taba ta ragu ba kamar yaro matashi ba to me zai kai shi zina ya kamata ya haƙura ya ƙarasa kabari lafiya sannan na uku wa'ailun talaka fakiri marashi kuma mustakbirin mai girman kai e ga talauci ga girman kai kaga da wanne zai ji shi ma wannan kaga bai kamata a ce na girman kai ba ko saboda ba shi da ko sisi galibi abin da yake sa mutum ya girman kai shine wani abu da ya tara na duniya ko innal insana la yatgha an ra'a hustagna kamar da muka sha ambata amma shi ba shi da komai saboda haka waɗannan guda uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tattara sai ya ce dukkanin su Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba kuma azaba mai raɗi ta tabbata a gare su Allah ya mana tsari da su gaba ɗaya malai ce al'a'ilu abinda ake nufi da a'il shine alfaqiru shine talaka wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wailul lil ladhi yuhaddisu bil hadisi to ga hadisi alhaji mazo yace wailun azaba bone ta tabbata lillazi yuhaddithu ga wanda yake ba da labari bil hadithi da wani labari liyubi hika bihin nas kawai don ya sa mutane dariya kawai don ya sa mutane dariya amma labarin bai faru ba ba a yi shi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fayakzibu sai ya karya a cikin labarin ba gaske bane karya yi annabi ce wailul lahu wailul lahu wailul lahu ya shiga uku ya lalace ya shiga uku ya lalace azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi inji manzon Allah sau uku tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan shi nuna maka cewa duk wani labari da mutum zai bayar ya tantance shi yanzu kawai sai a zo a samu wani fili kawai filin nishaɗi ne kai wasu sai su zo suna bada suna faɗan labari na ƙarya ana dariya ba a fayi labarin ba ko a lokacin adawa ko samudawa ko lokacin mutanen da duk ba a yi labarin ba wani a lokacin wallahi zai kirkir kayansa ya bayar kawai don ai dariya to ga abin da annabi ya faɗa azaba ta tabbata ga wanda zai ba da wani labari kun ji dafazin hadisi zai ba da wani labari kuma ya karya ba gaske ba ne labarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi wai ya ce da tatsuniya a ciki wannan sai an yi bincike tukuna Allah ya samu dace wannan hadisi rawa abu dawud da wa tirmizi wa hassan wa sheikh fi ghayatul mara a malam albaniya inganta hadisin a cikin ghayatul mara haka na inganta shi a cikin sahihul jami' na gani ba dakata anan ko lokaci yayi insha Allah ta'ala sai mu tashi wa a'zamu min zalika ko alhalif abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh